إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 30 daidai ga watan Jumad al-Akhira jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 31 ga watan sha biyu shekara ta 2024 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin 40 haditha cikin wannan masallaci da yake cikin makarantar cs burja a wannan shine karatunmu na 20 24 ko? Za mu tashi kan hadisi na 23. Al-hadithu thalith wal 20. Hadisi na 23 a cikin wannan littafi. Malam yace an Abi Malik. An karbo shi ne daga Abu Malik. Al-Harith ibn Asim wanda ake ce ma Harithu dan Asim. Sunan shi kenan Abu Malik alkunya shi ce baban malik al'ash'ari ba ash'ari ne mana yana dangantaka ne zuwa ga kabilan ash'arawa mutanen yaman mutanen kirki bayan allah na kwarai wanda manzo Allah ya ce mutanen kirki ne su ne in suka yi talauci ya ce kowa ya kawo abin da ke gare shi wannan kabilan kowa ya kawo abin da ke gare shi ko duk 'yan kabilan gaba daya kowa ya kawo mai kudi ya kawo mai abinci ya kawo mai sutura ya kawo sai a raba daidai a ba kowa shi kenan a waje manzo Allah ya musu wannan shaidai dan dan wannan kabilan radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yace at-tuhuru shatrul iman tsarki rabin imani ne tsarki to tsarki yana da manoni da dama tsarki yana daukan tsarki na zuciya to tsarkin zuciya ma shine imani gaba daya sannan kuma akwai tsarki na gaɓoɓi tsarkin gaban mutum da bayan mutum abubuwan da ƙazamtar da ke fitowa daga nan sannan kuma alwala ma tana ɗaukan magana tana ɗaukan manin tsarki to dukkan su wato gaba ɗayan su kowane ana kiran shi da tsarki to kuma kowane yana da muhimmanci a cikin rayuwa a cikin rayuwa ta bauta ma Allah subhanahu wataala ana son tsarki wasu malamai suka ce ma'anan cewa tsarki rabin imani ne lada a cikin tsarki tana kaiwa zuwa ga rabin ladan imani mana lada ladar da zaka samu cikin tsarki tana kai zuwa ga rabin ladar da zaka samu ta rayuwarka ta imani gaba daya wasu kuma suka ce abin da ake nufi a nan wurin shine sallah kuma Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance ba yana tozartar da imanin ku ba imani a nan gurin ana nufin sallah kuma sallah ai kasan tana da muhimmanci a cikin cikin rayuwa ko domin me sharadi wato tsarki sharadi ne daga cikin me sharaddan sallah ba a yin sallah babu tsarki duk wanda ya sallah ba tsarki Allah ba zai karba ba sharadi ne na inganci sallah ba ta inganta bata yi ba in kai ta babu tsarki matukar dai kana sane da gangan kuma kana da ikon yin tsarkin baka yi ba to kaga kenan in muka dauka ana nufin sallah ko kuma sallah cikin addinin musulunci ai babban abu ce kuna ganewa ko ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan gabata at-tuhur shatrul iman manzo Allah yana kwadaitar da mu da yin tsarki kuma manzo Allah yana gaya mun mahimmancin tsarki cewa tsarki ma rabin imani ne to shi yasa ma aka shar'anta mana yin tsarki wurare da dama in za mu yin sallah in za mu karatun alkur'ani in za mu addu'a wurare da dama ga sunan duka an kwadaitar da mu an ji hankalinmu da cewa mu zan yin tsarki a cikin waɗannan wuraren ba dan komi ba sai saboda tsarki yana da muhimmanci Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabina yuhibbu almutatahhirina Allah yana son masu yawan tuba kuma Allah yana son masu tsarki wata aya Allah ta'ala ya ce fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin wannan masallacin akwai waɗansu mazaje waɗanda suna so su tsarkaka wallahu yuhibbu almutahhirina Allah subhanahu wataala kuma yana son masu tsarki kuma ga Allah ya ce wa anzalna minas samai ma'an tahura mun saukar da wato ruwa mai tsarkakewa daga sama saboda muhimmancin tsarki Allah ya ce ruwan yana tsarkake ku daga addinin mu addini ne na tsarki addini ne na tsafta ba addinin datti da kazamta bane saboda haka bai dace mutum ya zo masallaci da kazamta ba ko da ba najasa ba ce domin kasancewa ganawa za kai da Allah muna ganewa ko sallah kowace sallah daga cikin salloli guda biyar da ake yi ya kamata duk lokacin da mutum zai zuwan su ya zo su da tsarki da tsafta ba da kazamta ba haka sallar juma'a bai kamata ba haka ma masallatan mu wuraren ibada mu ya kamata a same su da tsafta ya kamata a same su da tsarki saboda mahimmancin tsarki a cikin addini saboda haka mu dage mu zamanto masu tsarki zukatanmu ɗabi'unmu ayyukanmu duk su zamanto masu tsarki ne babu najasa babu kazamta a ciki da haka ne za mu samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bai dace ba ka zo masallaci kana wari bakin ka ga gare ka ba kuɗi za ka bada ba ba sai ka kashe kuɗi za ka wanke bakinka ba bai da nan ka ciro sai ka wanke bakinka amma sai ya gagara mutum ya zo ta warin baki ko ka zo hamata ka ta wari in aka duba aka yi sojada sai ka ji wani hamami na tashi ba daɗi sai ka cutar da na kusa da kai sai ga ya ɗauke shaidar shi ya kasa ba yiwa ya ɗauke shaida kuma ya tasbihi sai ya shiru ka ba ya haushi wannan ba daidai ba ne mu sani cewa fa in mun zo masallaci muna ganawa ne da Allah wal musalli la ji rabbuh mai sallah yana ganawa ne da Allah mahalicci shi bai kamata ko ka zanki zuwa masallaci ba cewa kai sai sai ka sa sabon kaya sai ka characas ba in su samu ne kai haka nan kai ado ka ci kwalliya saboda mi zaka gana da babban duka gaba daya in za a gana da manya yaya ake yi wanda za a gana da manya baya ganawa da su da ƙazamta saboda ya san wadawansu ma ba su bari ya shiga wurinsu ko ka ce ina da magana shi ya ce zuciya za ka dalla take mutane to kana so ka yi mala'iku su ma haka mala'iku su ce a wannan ba a rubuta ladin shi a zo kaca kaca sai rayuwarka ta duniya sa'an nan ka ci kwalliya saboda za ka samun duniya amma abin da aka yi ka domin shi ba za ka ci kwalliya saboda shi ba za ka yi tsafta ka yi haske ba aje wata rigar ka kusa ma'aikaci mai aiki wanda kullun cikin azamta yake ba na jisa ba kazamta ce dauda ga jikin shi mai gyaran mota moto mai mai sode da sauransu ire-iren waɗannan ya kamata mutum ya aje wata riga mai kyau ko kuma kayan ai kayan da suke zuwa da su ba su ne na aiki in za a sallah sai ka cire waɗannan ka sa wannan ganawa kake da Allah sallar ka tana da muhimmanci kwarai da gaske wurin Allah idan ka gana da Allah subhanahu wataala kana cikin tsafta wannan ma Allah zai karba amma bata kai ba Allah ya ga cewa ka cire kayan aiki ka sa kayan da zaka bauta ma Allah yadda ka himmanta abin haka Allah subhanahu wataala zai girmama ibadarka ya baka ladan linkin ba linkin inda ka tsaya da waɗannan kaya din sai haka mu dage mu zangi gyarawa yadda muke gyara duniyar mu to mu hi gyara lahiran mu akan haka nan Allah ya samu dace lalle dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya kwadaitar da mu a bisa ainihin yin tsarki kuma ya gaya mu cewa ga abin da ke gare ya cikin addinin musulunci rabin imani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizana fadar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ai ta faɗi tamla'ul mizana tana cika maka ma'auni ranar alkiyama tana cika maka sikilinka wanda za a auna maka ranar alkiyama wanda za a kwaso wanda za a kwaso ladarka a aza a dora bisa wannan sikilin to alhamdulillah inda ka faɗa duniya mai yawa to za ta cika ma wannan ma'aunin ma'aunin ka zai cika dam da lada saboda mi saboda kana faɗin alhamdulillah da ka hadisi yana kwadaitar da mu daga cikin wurdi da zaka zanki ko zikiri ko ambatan Allah da zaka zanki alhamdulillah kawai kai zanna kai ta alhamdulillah ba adadi alhamdulillah alhamdulillah in ka gaji ka tashi ka tafi ka ko kuma kana tafiya ma kana faɗi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kalma ce mai girma ba karamar kalma bace me yasa saboda za ta cika ma sikelin ka ranar alkiyama domin ranar alkiyama sikeli ke akwai wanda za a dora mi ayyukan bayi akai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa nad'u al-mawazin al-qist wa li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a za mu azama aunai na adalci domin ranar alkiyama babu wata rai Allah ta'ala da yace da za a zalunta a cuta kowa za a dora mai aikin da yi a duniya bisa wannan ma'aunai din wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha Allah ya ce ko yaya kai aiki ko da bai kai girman wato ɗiyar rana ba dan kararrami ne bai kai mithqala zarra ba Allah ya ce sai mun zo da shi wa kafa bina hasibina Allah ya ce kuma mun isa mu yi lissafi mu yi su hisabi kuma Allah ya ce wal waznu yawma idhin al haqq ma'auni a wannan rana gaskiya ne ya auna mu mutane ayyukan su saboda haka kana son ma'aunin ka ya cika da lada yayi nauyi ya rinjaye zinubanka kawai ta faɗin mi alhamdulillah wa subhanallahi faɗin subhanallahi walhamdulillah yanzu a hada su su biyu ka zaki barin subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah ka kara subhanallahi kenan ko tamla'ani suna cika ma'auni au ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi suna cika subhanallah bihamdil walhamdulillah suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa ko dai cewa tamlani su bi suna cikawa ko kuma cewa kowane ɗaya daga cikin su ladan shi in za a zo da ita duniya daga nan ƙasa tana ita ko sama sama samaniya ba sararin ba sama din ginin sama din sai ta tabo shi saboda mi saboda girma waɗannan kalmomi domin girma waɗannan kalmomi yana nuna tsarkin Allah subhanahu wata'ala da kuma mi tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kuma buƙatar bawa zuwa ga Allah subhanallahi kana cewa tsarki ya tabbata ga Allah daga dukkan wata tawaya da naƙasa da wani aibi da lahani to da waɗannan abubuwa ba a jingina ma Allah su kamar kwana kamar mutuwa kamar rashin lafiya kamar talauci duk ba a jingina ma Allah subhanahu wataala duk lokacin da zaka ji subhanallah kamar ka ce Allah baya kwana Allah baya mutuwa Allah baya talauci Allah baya jahilci duk wani aibi duk lokacin da kace subhanallah to kana kore ma Allah waɗannan abubuwa alhamdulillah kuma kalma ce ta yaban Allah kalma ce ta godiya ga Allah muna ganewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta cewa idan abu ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam mai dadi me yake cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi timmu salihat in manzo Allah ya shiga cikin farin ciki sai ya faɗi wannan kalma godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah saboda ni'imar shi ce abubuwa masu dadi suke faruwa a duniya idan kuma abinda ya bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam rai ya zo sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi ala kulli halin kaga dai duka ya amfani da kalmomin saboda ka ita alhamdulillah ko ina sa ta ake in an ji dadi a ce alhamdulillah in an sha wahala ma alhamdulillah in ka ci ka koshi ka sha lemu da abin da ka nema akwai kusa da kai alhamdulillah in kuma ka buga ka buga ka buga abin yake yi ka ce alhamdulillah ba tsoki za kai ba tsoki arnanci ne musulmi cewa zai alhamdulillah baka ji ba mashi ya ce ba kwana bakin kura ba ko dai ma Allah ko kura ta, ta, ta rike maka kugu ta ki saki ka zange cewa alhamdulillah alhamdulillah kuma nan ta rike ba sai ka samu dama ka ce alhamdulillah Allah yana aiko wutar da kai yana isa ta sake ka ta ce kai wannan menene yake hudi yana ta wasu dumumuwa bari in sake shi Allah ya matsa mata kawai ta sake ka ba dan tana so ba ka je ka yi da shi ya ka gida baraka wannan kalmomi ne masu girma masu daraja wanda darajarsu kana ganin ladarsu tana iya cika duniya idan aka jera ladarsu daga ƙasa ana jerawa ana jerawa ana jerawa suna yi taɓo wannan sama ɗin da muke kaga san ka ladarsu ba ma bace saboda haka nan ma akwai faɗaitar da musulmi ya zanki faɗin wannan kalma ɗin ya zanki zikiri da subhanallahi walhamdulillah ya zo a cikin hadisi faɗin alhamdulillah subhanallahi alhamdulillahi ranar alkiyama ba mutunan da zai kaiwa ga mutunan da ya faɗi wannan in dai ba irin shi ya faɗa ba subhanallah alhamdulillah ko subhanallah bi amri duk wanda ya faɗe shi kullun so ɗari to ba babu kamar shi ranar alkiyama sai in irin shi ne shi ma ko wanda ya ƙara akan abin da yake faɗi kuma nan mun karanta cewa da safe ana faɗi da yamma ana faɗin subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi so ɗari in baka samu dama ba kuma sai ka faɗi so goma bare ma so dari kana da dama ba ba ba ta minti biyar ka gama subhanallahi bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi bihamdi da cikin minti dai sai ka faɗi wajen guda 20 daga cikin minti biyar ka kare insha Allah Allah ya ba mu iko dama muna yi Allah subhanahu wataala ya kara dama mana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was salatu nur manzo Allah ya ce sallah kuma haske ce mana sallah inda kana yin ta domin Allah kuma kana yin ta kamar yanda aka saka ka yi ta kana kiyaye ta kuma koyan ta kai kana yin ta ba saboda ka tashi kaga ka bude idanunka kaga ana yi ba kawai to sallah tana zamantowa haske ga mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallah da kyawu za ta kasancewa ranar alkiyama gare shi nuran uburhana wanda ya sallah yadda ya kamata yadda aka sanya shi to za ta zamanto haske gare shi ranar alkiyama sa'annan kuma za ta zamanto hujja ga mutum za ta zamanto dalili ga mutum shine nan ma annabi ya faɗa wassalatu nurun sallah haske ce ma'ana tana hana mutum daga ayyukan asha kuma tana kame mutum daga aikata abin da ba da kyau sannan kuma sallah tana ɗora mutum bisa wato tabarkin da yake daidai ne kamar yadda ka san haske yana nuna ma hanya idan kana cikin duhu ko wasu malamai suka ce a sallah wato tana zamantowa haske ga mai ita ranar alkiyama kamar yadda wancan hadisi ya faɗa saboda haka dai a nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana muhimmancin sallah kuma sallah ginshikin addini ce mai yin sallah babban mutum ne ba karamin mutum ba a bari da mai yin sallah mai yin sallah babba ne mai daraja ne wurin Allah ibadodi da yawa wato halaye masu kyawu da yawa in Allah ya tashi yaban masu su sai fara da sallah Allah ya ce qad aflaha almu'minun yace alladhina fi salatihim sallah tana da muhimmanci abin da kaga ana fara magana da shi to muhimmanci gare a bar rena mai sallah a bar rena a bar wulakanta shi a bar cewa sallah ita kadai ce addini addini ce mai karfi ita kadai ce ta addini in ka barta ba kai haka kawai malamai suka yi sabani cewa mutum yana zama arni sauran kuma duk ba yi sabani ba saura ba a magana saboda ba su kai girman sallah ba ba su kai mahimmancin ta ba sallah babban abu ce kuma ita abin da yasa sallah ta fi kowace ibada saboda ibada ce da kowa yana iya yin ta da mai kuɗi da talaka kowa yana iya yi. da mai lafiya da mara lafiya kowa yana iya sallah amma kaga azumi mara lafiya ba ya iyawa ko ba haka ba man kana minkum maridan ba inda aka ce wanda yake mara lafiya kai ya sallah sai dai ai tayin ai tayin kasa ai tayin kasa shi kuma azumi ba mai wannan dabarai sai ba ka ce ma mara lafiya daga nan kwance ya azumin ka ba matsala ba sai an tashi tsaye ba ai ba magana tashi ba ce magana ciki ce amma ita sallah daga nan ana iya magaya mata kunne amma amma da daga kunnen ka ce ba lokacin sallah yayi sai can kai ka saya zaka abu kuma banda azumi ba mai wannan dabarai to shi yasa ita sallah kowa yana iya ta da haka ta zamanto duk ibadodi gaba ɗaya ta fi su girma manzo Allah ya ce mana aqama aqama dina wanda ya tsaya da sallah ya tsaya da addini wa mana hadama hadama dina wanda ya rusa sallah ya rusa addini saboda haka sallah tana da muhimmanci manzo Allah nan wurin ya gaya mana muhimmancin ta cewa was-salatu nurun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sadaqatu burhanun sadaqa ita kuma hujja ce dalili ce muna ganewa ko ma'ana sadaqa ta farilla ko sadaqa ta nafila dalili ne na imanin mai yi wanda yake ɗaukar kuɗin shi zan yin sadaka ta zakka ko kuma sadaka ta mustahabi to wannan sadakar da yake dalili ne akan cewa yayi imani da Allah da yace ya bada alama ce ta imani mai imani shine yake ɗauka abin shi ya sadaka da shi amma munafiki ba yi saboda bai yarda ba yana ganin ya bada asara ce zai amma mai imani shi ya san Allah da ya halicce shi ya bashi kuma shi yace ya bada kuma ya bada to alama ce daga cikin alamomin me daga cikin alamomin imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace da annabi sallallahu alaihi wasallam yace was-sabru diya'un haske ko kuma hakuri haske ne can manzala yace was-sadaqatu was-salatu nurun nan kuma sai ce wa sabru biya'un sallah haske ce wato hakuri shi ma haske ne muna ganewa ko hasken kala biyu ne haske kala biyu ne akwai haske mai sanyi akwai haske mai zahi akwai hasken rana akwai na wata hasken rana shi yake ce ma biya'u zahi ke gare shi hasken wata kuma sanyi duk wanda ya kwana karkashin hasken wata in bai hankali ba sai ya yi mara komi ko masassara ko wani ciwo saboda sanyi yasa in dare kana kana cikin hasken wata dole sai ka nemi ko ga zahi ne sai ka nemi wani abu ka lullube aka yi sanyi ya sauko ita kuma rana fa ba mai iya kwantawa cikinta sai dole to shi wato hasken haƙuri haske ne mai zahi saboda mi haƙuri zahi ke gare shi ko ba haka ba haƙuri yana da zahi ciwo ke akwai to shi yasa sai Allah ya bashi ya bashi haske irin mai zahi saboda zahin da ke gare shi muna ganewa ko kuma haƙurin da ake magana nan shine haƙurin da shari'a ke so wani haƙuri ne shari'a ke so shine haƙuri akan biyayya ga Allah hakuri akan sallah biyar dokokin Allah dai gaba ɗaya sai kai hakuri zaka musu da kuma hakuri daga sabon Allah ba za ka iya barin sabon Allah ba sai in ka hakurtar da zuciyarka sannan hakuri akan me akan walalin rayuwar duniya jarrabobi sai ta samun ka in wannan ta wuce da kuma sai ga wata bayan wasu kwanaki watanni wasu shekaru kuma wata in ka kare rashin lafiya ka tashi kuma kwana biyu kuma sai Allah ya kwace abin da ke ga hannunka sai kai ta hakuri hakuri yake akan walalin rayuwar duniya muna ganewa ko to irin wannan hakurin duk wanda yi shi zai samu haske ranar alkiyama wannan hakurin zai zamantowa haske gare shi rana alkiyama haske mai tsanani wanda zai dora shi bisa tafarki mai kyau bisa ainihin siradin da za a ketarawa akan jahannama ranar alkiyama saboda haka malamai magabata sun kwadaitar da mu akan wato riko da haƙuri haƙuri na gaskiya shine wanda mutum yayi akan riko da alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne ka tabbata akan sunna da alkur'ani mai girma ba gudu ba ja da baya wasu malamai suka ce abinda ake ni da hakuri shine tsayuwa tsayawa tare da bala'i kai tsaye tare da bala'i ba gudu ba ja da baya jarabawa da ta zo ba ka tsaya cikin ta kai hakuri tare da mai kyakkyawan ladabi ga Allah ba ka batanci ba ka mugayen maganganu ba ka bakaken maganganu ga Allah da in ka tuno wahalar da kake ciki sai ka yi kyakkyawan ladabi ka yabi Allah subhanahu wataala wannan shine hakuri wanda yake mai kyau kuma haka ake so musulmi wato ya rike hakurin shi kayya gaya ma kowa matsalar shi da sunan ya kai kuka wani ya shahi mai hawaye sai Allah aka gaya ma kowa Allah yana jin ka shi ya jarrabe ka da abin kuma shine zai dauke maka wannan abu muna ganewa ko amma ba laifi shi Allah ka gaya mashi kamar yadda annabi ayyuba alaihi salam Allah ya ce wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin tana annabi ayyuba lokacin da ya kira Allah ya ce ya Allah ya mahalicci na lalle ni cuta ta same ni kaga Allah ya kira saboda haka yayi mana wannan cuta Allah kuma Allah kai ne mafi tausayi masu tausayi ya sha wahala ya daɗe yana ta addu'a ba wadda da ya addu'a aka amsa mashi ba sai shekara goma sha takwas kowa ya guje shi matar shi ta ce ba ta zama da shi duke shi ta ƙari yaran shi da suka mutu almajiran shi da suka wace aka bare shi kada yake zama ya Allah ya ce fa kashafna ma bihi min dur fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur sai muka karba addu'a shi kuma muka dauke mai da abin da ke cikin shi na cuta haka ma annabi yaqub shi ma yace inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa alam min Allah ma la ta'lamun ina kai kuka na zuwa ga Allah haka yake ga mu diyan shi ba ku nike ga mu ba yake ga mu diyan shi ina kai kuka ne zuwa ga Allah saraka in matsala ta same ka kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah bai jin kira ne amma ba laifi bane ka gaya ma wani dai ya kama ma da addu'a ko kuma in ya ganka cikin yanayi ka gaya mai ga yadda kake ciki ba ba kai ba ka kai ƙara Allah ne wurin shi ba ya tambaye ka ne ya ga duk kai wujiga wujiga ka bi ka lalace ya kai sai ka gaya mashi ga yadda kake ciki ba laifi bane kuma ka ya gaya ma mutum ma amma kakkasa cikin ranka Allah ne kake ƙara wurin wannan mutum muna ganewa ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal qur'anu hujjatul laka wa alayka alqur'ani hujja ne gare ka in ka karanta shi kai aiki da abin da ke cikin alqur'ani mai girma in ka karanta alqur'ani ka koye shi kai aiki da shi kana karanta shi kana son shi kana son mai shi kana son wanda ya karanta shi kana son ma'abuta qur'ani to qur'ani zai zai kare ka ranar alkiyama in ka rayu da shi a haka ranar alkiyama zai baka kariya kamar yadda tun cikin kabari zai baka kariya kana ana barin ka cikin kabari qur'ani zai zo sadado ya zo tare da kai ce ni ne abokinka wanda kake so wanda dai in ka ji ana karanta shi sai ka ji daɗi inda kuma kai ma kana son karanta shi to ni ne sai dai ka ji ayoyi kawai suna ta suna ta lugude cikin kabarinka ake karanta su sarauta Allah kawai saboda mi abin da kake so ne kaga in sabana abin da kake so ne kuma ai kaga aka san haka ai ta makidi cikin kabari ya harka ta lalace ai ta gulma cikin kabarin ka ai ta ai ta kawo ma magangana annabi manci saboda su karaye da su laikiyai da haka ma'ana alqur'ani hujjatul laka maza Allah ya ce ranar alkiyama qur'ani zai zo ya ba ya ba mai shi kariya wurin Allah ya Allah wannan in- yana karanta ni a duniya ni na hana shi zama da abokan shi kullun ne yake karantawa ya Allah ya ce na baka ceton shi Allah ya sa mu samu ceton qur'ani au alaika ko kuma qur'ani ya zamanto hujja akan ka ka karanta shi ka kiyan aiki ko kuma ba ka karantawa ko ba ka san shi ba ka san masu karanta shi to zai zama hujja akan ka ranar kiyama qur'anin zai zo nan ma sai Allah kaga wannan ba ya so na ba ya san mai karanta ni ba ya san wanda ya iya karanta ni ba ruwan shi da harakata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa cewa zai cewa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana ajura lalle mutane na dinnan sun rike al-qur'ani abin kaurace mu in baka yi karatun qur'ani ba ka koya ta Allah ka koya waye koya ma salula wanda ya koya ma salula ka je ya koya ma qur'ani dan Allah salula ka iya ta kuma yare shi ma ba irin naka ba inda qur'ani ba yarenka bane salula ma ba yarenka bace dan Allah ka je ka iya eh kokari kahin ka ka rabu da duniyar nan ka gama da duniya lafiya a ce ko izihi dai ka iya na qur'ani ko sabbi ka iya budawa ka karanta kenan ka samu tsira ranar alkiyama insha Allah Baraka ba daidai ne musulmi ya nisanci alkur'ani ba a ce kana musulmi baka iya shi ba ba wai duka ba ba wai ka hardace duka ba a zamanto ko da izihi dai kana iya wurdinka kwana biyu in ka samu dama kana iya zanna ka karanta izihin ka dai da ka iya ba shikenan ba kaga ba a lissafa ka cikin waɗanda suka kaurace ma qur'ani amma ba haka ba ba kai kai ba kai kai ba ka san masu yi ba ka san ka saurare shi to me kake so a rayuwar duniya shi kuma Allah yi ka ne dan ka iya shi ko dan ka saurare shi ko dan ka so masu yin shi kawai ɗaya daga cikin wannan ne kakka yarda ka fita daga cikin waɗannan abubuwa guda uku game da alkur'ani mai girma kakka yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal qur'anu hujjatul laka wa alayka alqur'ani mai girma hujja ce gare ka ko kuma hujja ce akan ka Allah ya sa ya zamanto hujja a gare mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun nasi yaghdu dukkan mutane suna yin sabko kowa cikin mutane yana yin sabko ko ba haka ba an gari ya waye za ga mutane duk sun hito wani daga masallaci ba ya komawa gida ya tafi wani zai komawa gida ya shirya ya hita wani bayan minti talatin da sallah asuba zai fita wani bayan awa ɗaya gari ya waye ƙarfe bakwai yake hita wani bakwai da rabi wani sai takwas wani tara wani goma wani sha ɗaya wani ko saboda ya samu lafiya sai sha biyu sai ya azawar ma ya hito yana ce yana tashin sun yana hutawa ko ba haka bane in ya hito me za a yi can yana hutawa kowa da irin rayuwar shi manzo Allah ya ce kullun nasu yaghdu in dai gari ya waye dole kowa ya fita daga gidan shi kowa dole ya fita ko ba ka da abin yi dai zaman gidan isar ka zai dole ka hito waje ko da ko gidanka ne ka aza kujera azan na aimi ayi hira da makwabta ayi hira da abokai ko a zo a sha shayi ko kuma ka tai can wata fada ka zanna ka sha shayi dole dai ne ko kuma kai wanka ka kama yawo gararan ba kawai kamar rakumi in wannan santa ta kare kai kwana in wannan ta kare kai haka kai ta yawo kai ta yawo wani haka yake yawo har har azhar ta cin mashi in masallacin da ya sa mai arwalla ya yi sallah kuma a ci gaba duk garin gaba ɗaya ya san ko ina amma ga banza To, duk mutane yan gari ya waye kowa yana sauko bayan nafsahu akwai wanda zai sai da kanshi ga Allah subhanahu wataala kamar yaya ma'ana gari ya waye shikenan shirye kake duk wata ibadar da Allah ya dora maka ka yi ta nan ba gudu ba ja da baya duk wata ibada da Allah ta'ala yake so ran nan ka yi ta sai ka yi ba wanda za ta tarar gaban ka kana da iko ka ke yinta kenan kullum akwai akwai sabanta yarjejeniya da kai da Allah subhanahu wataala dama Allah ta'ala ya sai ranka ya sai kudin ka gaba daya da kudin ka da ranka da iyalinka gaba daya duka na Allah ne da Allah ya saye su gare ka in ka saida ma Allah yadda ya kamata to Allah zai baka aljanna in kuma kai yaudara a cikin wannan ciniki to baka da aljanna kamar kamar mutumin da ya yaudara ne a cikin ciniki kaga da abin da ya samu lalacewa yake to sadaka kullum akwai sabanta wannan yarjejeniya da kai da Allah subhanahu wataala kullum in gari ya waye akwai wanda yake sai da kanshi ga Allah subhanahu wataala ya biyayya ga Allah kuma ya yanta kanshi din nan daga wuta fa yu'tiquha ko fa mu'tiquha sa'annan kuma ya- bayan ya sai da kan kuma sai ya yanta ta muna ganewa ko ya maida ta diya domin ya samu ya bauta ma Allah subhanahu wataala ya yanto kanshi daga wutar jahannama to wanda wanda ya sai da kanshi dan Allah subhanahu wataala to ya yanto kanshi ne daga jahannama saboda mi saboda kowa nan cikin mu yana da yana da gida aljanna yana da gida jahannama kowa cikin mu nan sai rar da ka mutu akan abin da ka mutu shikenan in ka mutu akan imani sai sai a kulle gidanka na jahannama a bude ma na aljanna in ka mutu akan rishin imani sai a kulle na aljanna, na aljanna a bude ma na wuta dan haka dukkan mu nan muna da aljanna muna da wuta Allah ya sa mu cika da imani au mu bi kuwa manzala ya ce ko kuma akwai wanda yake halakar da kanshi akwai wanda zai sai da kanshi amma ba ga Allah ba ga shaidan maimakin ya yanta kanshi daga wutar jahannama a sai ya halakar da kanshi din saboda mi ga shaidan ya sai da kanshi Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu Allah ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah subhanahu wataala ka sa mu mutu da imanin mu ya Allah Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe ya Allah Allah ka saka mana da aljanna kare mu daga wuta rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin sahihin shi Allah ta'ala a'la wa alam na'am
Malam madara ce aka aka aka sayar don yin wasu ayyuka. Wato wannan kuɗin da anka za a yi sai- fidda musu zakka.
madara me madara ce aka ce zai ko Madara ce anka saya, Mm.
anka sayar, aka saida anka saida.
Mm.
Yau wato da anka wannan kuɗin ana fidda musu zakka.
wai madara aka saida mutum na da madara mai yawa ya saida ko buhuwanta ko kuma kartunan da ya saida kwalayenta wai sai ya yi da zakka to ya danganci ya ne abin yawa daga saida ta kawai sai ya yadda mata zakka don aka saida abu sai ya yadda zakka aka ce zakka sai shekara shekara ake yanayin ta kama lokacin shekara lokacin hidda zakkarka ne ka sai da wannan to sai ka gama da kuɗinka sai ka hidda zakka amma ba haka ba sai ka jira sai sun shekara na'am
Mace malam mutum da yake da taɓi na hankali, amma yana da aure. Wato yake ya ya saki matarsa, matarsa ta ce ta- ya ya sake ta. Shi ce a shi bai san ba ma ya sake ta ba. Ya ne hukunci?
a mutum ne yana da tabon hankali kuma yana da aure sai ya saki matar shi aka gaya mai yace ai shi bai ma sai ya saki ta ba ya abin yake ana ana kai shi wani alkali alkali ya yi abin nan kai shi alkali mai bincike Hmm. tana yiwa a lokacin haukan ƙarya ne ba ya sa a raba shi da matar shi yace shi bai ma sai ya saki ta ba tana yiwa kuma ba ya cikin hayyacin shi alkali dai shi zai mai hukunci alali alkali yana iya mai jarabawa akwai dabaru irin na alkalai hikimomi da Allah ya ba su da azanci wanda za su jaraba mutum kamar wani mutum da aka kawo kalin shi wani ya ci kuɗin wani ya ce bai ci ba shi kuma wancan mutumin ya ce ha shi ya baya kuɗi kuma ah, ga inda ya binne sai ya ce "Ah, shi bai ma san wurin ba kenan aka ce a je wurin tonike kudin a je a ton- a- abin a abin na a tonike wurin a ga kudin suna nan ko ba su nan aka tura dogarai shi aka ci gaba da tattauna da shi zuwa can alkali ya ce mai zama mutane sun kai wancan wurin ya ce a wasu isa kai wa Aka gane kudin mutane. ya manci akwai dabaru da azanci da ake amfani da su za a gane ko da mutum ya yi da awari shan hankali ko alkalai sun san yadda za su amma a shari'ance a zahirance duk wanda ya saki matar shi a saboda yana da taban hankali in taban hankalin na gaskiya ne to bata sako ba saboda bai san inda yake ba in kullun cikin cikin rashin hankali yake in kuma wani lokaci ya zo sai ma kwana da kwanaki wata da watanni bai zo mai ba ga wannan matar shi za su kwa inda ba kullum yake cikin haukan ba na'am
ya ce malam wai da gaske ne wato idan mutum yawa ya yi barka da shekara na sabon shekara sai ya sake kalmar shahada
ko da gaske ne duk mutumin da ya yi barka da shigo sabon shekara sai ya kalmar shahada kafirci ba ne ba kafirci ba ne ba da ya da kyawu ba ya da kyawu ka taya waɗanda ba musulmi ba sallarsu murnar sallarsu ba ya da kyau wannan amma ba kafirci ba ne ba ya daga cikin kafirci amma dai ba ya da kyau mutum ba ya yarda saboda shi na'am ya ce malam musul- musulmi ne ce wai ya auri kirista to ita wannan ita ma sai ta sai ta zanke wankan janaba kirista ita kirista mutum ne wai ya auri kirista wai sai ta zanki wankan jaraba kirista addinin su akwai shi ai. na addinan musulunci ai duk sun zo da shi da abin da ya tabbata cikin addinin su dole ta yi shi na'am
ya ce malam mutum da ya yi sallah a cikin sallah sai ya kuskure to kuma sai ya mance kuma bai yi kabila bai yi ba da ba ya zai gyara sallarsa mutum yana sallah sai ya kuskure a cikin sallar shi ko kabli ta kama shi ko bari ta kama shi ko bai sani ba kuma dan yamanci ya ne za a gyara sallar shi in bari ce sai ya gyara yanzu in kuma kabli ce kuma ya sani ko kablin ce tun da ta kama yanzu sai yanzu ya tuna ko kuma bai sanya ne za a yi ba ko kuma sai yanzu ya tuna sai ya yi inda ba da gangan ya ba inda gangan ne to sallah ta lalace in kabli ce amma ba dai ta ko da bayan shekara ne malamai sun ce ana yi da ka tuna sai ka je ka yi sai ka zanna a tsarki da alwallanka sai ka zanna ka yi ta ka yi sujada guda biyu ka taso ka yi ta yi aka sallame shi ke ka gama to ko kabilin sai ka yi ma haka nan na'am ya ce malam idan mutum mutum ne biya ma mahaifinsa a kujerar maka sai kuma bai samu tahiya ba lokaci da ya zo kuma bai samu tahiya ba to sai amshi kuɗin kuma sai ya yi wasu sayayya da su to da wannan kuɗin ya ce za a hudda masa kuɗin a hudda masa zakka
mutum da ya biya ma mahaifin shi makka to sai mahaifin bai samu damar ta biya makka ba to sai ya ce a baya kudin ya juya kahin lokaci kuma lokacin sake zubi ya yi zuba ya wata bu- ya wasu bukatu da su ya sai wasu kaya da su ya sai da kayan wannan kayan ya sai da sai ya haida musu zakka mutane ba su iya ganewa duk lokacin da ka sai da abu sai ka haida zakka ta zakka sai shekara ake iyaye sai sai shekara ake zakka ba kullum ba ba dai ne sana'a na tiri ba sai na da zakka ba wannan shirme ne sai shekara shekara ake zakka sai ka tara kuɗin ka na shekara harkokin da kai shekara cur sai ka zanna kai lissafi me aka samu me aka rasa idan sai a hidda zakka kuma sai a jira wata shekara ba wai haka za ka yi ta duk abin da ka saida shi daban sai ka mai zakka ba in kana da mota ka saida zakka don kuma kwana biya ka sai da wani hili shi ma zakka ba ka ake wannan shirme ne saraka in ta kama daidai shekarar ne sai ka hidda musu zakka Ba ta kama ba shi kenan sai ka rike kuɗinka ka ci gaba da harkokinka na na aikin hajjin kuma ka maida ma masu aikin hajjin su abinsu na'am
yawan ga yana tambaya ce ya ake yin taimama
waya ake taimama taimama ana yin ta ne da bugu ɗaya ko bugu biyu ga ƙasa kuma ana yi ne da wuri mai tsarki kuma ana shafa huska ne da tafin hannuwa saɓanin da ke akwai bugu ɗaya hadisi ingantacce bugu biyu hadisi bai inganta ba amma dai kuma shine galibin mazhabobi suka taya kai sa'an nan kuma ana shafar daidai nan shi ya inganta zuwa gwiwoyin hannuwa kuma bai inganta amma kuma dai an rawaito da ana yi raka in ka bigi ƙasa sai ka kakkaɓe samu wuri mai tsarki ƙasa mai tsarki ka bigi ƙasa ka kakkaɓa hannuwa in ya so sai ka shafa ainihin fuskar ka da su saura kuma sai ka yi mi famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafi fuskokinku da hannuwanku daga wannan wato ƙasar da kuka taba idan ka shafi fuskar ka ko ina ka shafa da kyawu daidai wurin da ake cewa fuska kuma sai ka yi haka in ka so kuma sai ka yadda malaman fiqh ke cewa kai ta abin nan ko ko ina ya taba ka ka tsaya a hankali ga abin nan ba da gauga ba wannan ba ba wai ba abin nan sunna ne wajibin shine ka shafi a cikin hannunka da bayan hannunka haka zo nan idan aka ɗauki wancan hadisi ilal mirfaqaini ko yawa sai ka shafa kuma ka so kawai sai ka yi haka ka shafi ko ina da kyawu in kana da zobe ka cire saboda zobe wurin shi ko kuma ka juya shi ka guso shi sai ka shafa wurin da kyau kenan ka kare taimako fuska da hannuwa ko kuma zawwa nan ko kuma daidai nan da yadda kai yayi in ka tsaya daidai nan ma yayi in kuma ka wuce ke ma yayi in kuma ka yi wannan bugun na farko da kai ka shafa fuska sai ka ƙara bugawa kuma sai ka yi haka ne so sai ka shafa hannun nan na'am
ce mana ya ka- ya halitta a karanta wani juz'i na alkur'ani ba tare da arwala ba
ya halitta ya halitta a karanta alqur'ani wani bangare na qur'ani duka ma kana karanta shi ba tsarki in dai da kai ne za ka yi ba duba za ka yi ba to ya halitta amma dai ko haka nan din ma an so saboda ladabi ga qur'ani mai girma zama kana cikin tsarki tsarkin na ba wani wahala zai baka ba wallahi bace za ka yi to amma dai in kai da kai ba qur'ani ne ba a san ka dauka ka taba shi alali baka da alalla amma in dai bude baki za ka yi kai karatu to ya halitta na'am ce mana ya halitta a yi amfani da wani furodi don a a ɓadda furfura don
ya halitta mu ko ya halitta mutum ya shafa hulhular shi wani abu don ya ɓadda ta ya halitta amma ban da baki sai ja baki ba ba a ɓadda hulhula da baki saboda namiji ya shafa wani abu wanda zai ɓadda mai furfura na baki kuma ai baki ne dama gare shi to a cuci mata ne wannan ka cuci mata ka ce yaro ne kai kamar yadda su ma suke suke ɗarma maka wani kallabi kamar gashi ne cike da kansu wata hulla gashi ce za ta sa Ka, wannan Allah ya ba ta gashi Yarar da ta je wurin wanka gidanka ta aje sai ka ga ashe kan ma kama an ci goro ba da wuka Ba ya. kai ma bai kamata kai ba in za ka canza sai ka sa sha ya wanda duk wanda ya gani ya san wurwura ce ta hidima ko dai nema wuri ka ji an ce tsoho ne gaskiya saboda ga yanayi ya samu wurwurar shi lalle dai ya yi jajawar kuma kana so sai ka bar abin ka fari kal kamar yadda na bar nawa haka fari kal ba dole ba ne na'am
ce mana ya halitta mutum ya ta lazumi na a uzubillah mana shaitan da rajim domin tsari ya halitta mu wai halitta mutum ya ta'uzu billahi minash shaitanir rajim ya tai amma ya mera ta wurdi ya halitta kalma ce ta qur'ani babu laifi insha Allah
ya ce malam ma- wa- namiji- mu- ah, wani mai aure ne ya ɓace Ala- eh, ya ɓace bayan wajen wata hudu har da kwana goma sha biyu sai ita macen sai ta samu labarin haka nan kin wato ya za ta yi wai jira Sai- zaki a sai ya bayyana wai a sai ya bayyana kuma ya ya ya rasu
wani ba Allah ne ya bace ko ya ɓace zahin shi lau ya eh, ya ɓace lahiyar shi bacewa ya ba a ganshi ba wajen wata hudu da wani abu mutum tana ta jira kuma sai aka ji labarin ya cika ta rasu ya za ta yi? sai ta fara idda daga lokacin da labari ya zo mata ba ta cewa ai zaman da ta yi dama da ita da shi dama ba wanda ya ga wani to shi kenan sai ta yi zaman me sai ta yi zaman wasu wata hudu kuma da kwana goma na'am ta ce malam menene faduwar maganin faduwar gaba ko tsoro a kowane yanayi me maganin faduwar gaba ko kuma tsoro kazan ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma kazan ki Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururi min shururi dole ne suna da cikin maganin daga ko kuma ka dauki wani zikiri daga cikin addu'a eh ko subhanallah ko wala hawla wala quwwata illa billah ko la ilaha illa anta subhanaka kai kai insha Allah Allah zai rawa ka da wannan
malam ce wa mutum da ya samu jika ɗari yake neman shawara ya zai raba su kai eh, kada shi.
mutum ne wai ya samu jaka ɗari yana neman shawara ya zai raba su in dai kana kusa da Allah ba ni jaka hamsin ba ka shawara mai kyau ta baka san da za ka raba ba ko wanda bai san da za a raba ba Allah kakka bari in- in ta daga makarantar da makarantar kai sai ka rike hamsin da ya raba su ne bara a kira sallah ce malam ce yana neman bambanci tsakanin nurun da diya'un
ka wuce shi kawai bayan za ka yi magana ba wanda ya nuna iyawa ba yanzu muka yi magana ba kuma mutum ya kuma yana tambaya na'am lokacin da tambaya an ci ga rowa salati ga annabi ya ce sai ka kiran sallah ce koko kowane lokaci ka ji an faɗi sunan shi ya kamata ka duk sallah lokacin da ka ji an faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai salati duk wanda ya ji an faɗa annabi ya mai salati kuma rubuci ko ina ne na'am
wannan cewa wai kuma in yayi banda istihara cikin sallah saboda cikin sallah a akwai abin da aka dora maka kai in kai ba liman ba ne an dora maka saurari karatun liman na'am to kawai wannan tambayar ta shi ya ce in yayi istihara sai ya bai ga alheri ba sai ya sai ga wani wanda ya sa wanda ya sani shi ne wake tambaya me ke sa haka in yayi istihara ba ya ganin baya ganin alherin ta eh, wai sai mi to shi ne dai mutum ne dai ya istihara sai ji kaman abin da ya istihara saboda shi kaman da istihara na ba alheri za ka gani ba abin da kake so ka yi ko kake so ka bari shi ne za ka mai istikhara in ka ji kana son barin shi dama ba dama barin za ka yi shi kenan ta ta yi kenan Allah ya zaɓan maka barin in kuma yi za ka yi ka ji kana son yin to Allah ya zaɓan maka shi. in kuma ka ji har yanzu dai ba ka son abin Ka ji hankalinka bai kwanta da kai ba to sai ka ƙara sai ka ƙara dai ne ma kana iya yin ta ba ɗaya ba biyu ba uku ba kana iya ta yi da ta roƙon Allah domin ita istikhara neman zaɓi ne wurin Allah Allah ya zaɓa maka cikin abin da ya rikice maka yanzu lokacin da ka ji ranka bai yi daɗi da abin ba kana ya ƙara komawa kana ya ƙara komawa kana ya ƙara komawa in dai kai da yawa ka kawai har yanzu dai hankalinka bai kwanta ba sai ka rabu da abin ina Allah ya nuna maka babu alheri cikin wannan na'am waɗanda suke bar addu'o'i Allah subhanahu wata'ala ya musu bukatunsu wani ba Allah da yake bara addu'a kan wata shari'a da za a yi mashi ba a ƙasar nan bane wata ƙasa ce na bara addu'a Allah ta'ala ya ba su sha wannan shari'a da za a yi gaskiyar da ke gare Allah ya taimake shi saboda ita ko wani ba Allah a malam gaya nan ya samu ƙarin matsayi wurin aikin shi ina bara addu'a Allah subhanahu wataala ya kara raba abin nan ya kara goya mai baya kara taimakon shi kuma Allah ya tabbatar da shi akan yake amana da za a bashi kuma Allah ya sa a fara lafiya a kare lafiya Allah subhanahu wataala duk wanda yake nema yake Allah ka bashi mai albarka wanda ya samu kuma Allah ka rika mashi Allah ka kiyaye mai sharri masu sharri ya Allah wanda ke neman kasuwa Allah ka baya mai albarka duk wanda yake neman wani abu na alkhairi wanda yake neman aure Allah ka sa mai alkhairi cikin neman auren shi in ta farko ce in ta biyu ce in ta uku ce in ma ta hudu ce Allah ta'ala ka sa alkhairi kuma Allah ka bashi damar yin adalci da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu dace da alkhairi duniya da lahira marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya Allah ka kare mu daga sharri da makircin da kaidin masu yin shi ya Allah matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah da kananan yaran mu Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka kare su daga sharrin masharranta ya Allah Allah ka kare su daga sharrin shaidanun mutane da aljannu ya Allah Allah ka ɗora su masa godabi na kwarai ya Allah Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah Allah ka sa su tashi cikin nagarta ya Allah Allah ka sa su tashi a cikin mutunci ya Allah Allah ka kare mana ƙananan yaran mu ya Allah mazan su da matan su ya Allah Allah ka kare su ya Allah Allah ka kare musu kwanciya ya Allah Allah ka kare su daga kauce musu kauce mu hanyar ka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah haka manyan mutane ma Allah ka kare shirya mu gaba da ya Allah Allah ka kare dora musu tabarki na kwarai ya Allah ka taimake mu da rike gaskiya da aiki da ita ka taimake mu da yan watsi daga gaskiya da ƙarya ya Allah Allah ka taimake mu da yan watsi da ƙarya ya Allah Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu iko mu watsi da ita ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka ba ka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka kawo mana zaman lafiya ya Allah cikin kasashen mu gaba da ya Allah Allah ka shirya da yan ta'addan mu da yan bindigan mu ya Allah da barayin gidan mu da da naji ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka kawo karshen bala'in su ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke ya Allah Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka tsare su ya Allah gabacin kasan mu da arewacin kasan mu da yammacin kasan mu da kudancin kasan mu ya Allah Allah ka tsare mana jami'an tsaron mu ya Allah ka kare su daga hare-haren yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka tsare mana su ya Allah mu Allah ka kare mu ya Allah wuraren da muke tafiya neman abinci ya Allah balagurorin da muke Allah ka kare mu ka tsare mu ya Allah Allah ka kai mu lafiya ka mido mu lafiya ya Allah waɗanda suke hannun yan ta'adda ya Allah ka mido su a cikin iyalansu ya Allah Allah ka kwato su ka kubuto su daga hannun yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su ya Allah Allah abinda suke nema wurin ka Allah ka sani Allah ka ba su ya Allah Allah dukkan mu muna da bukatu daban-daban ya Allah ka biya mu kowa bukatun shi ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah Allah ka shahi mana hawayen mu ya Allah Allah ka mana sauƙin rayuwa ya Allah rayuwar nan da take yin tsada ya Allah ka mana sauƙin ta ya Allah kuma Allah ka ba mu kuɗin da za mu biyan bukatun mu ya Allah Allah ka hore mana ya Allah Allah ka hore mana ya Allah Allah da abin da za mu ci mu sha mu sa Allah ka sa mu yi ƙarfin shi ya Allah Allah ka sa kada ya ƙarfin mu ya Allah Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana girma da ɗaukaka ya Allah Allah ka ƙara mana kusanci gare ka ya Allah Allah ka ƙara mana san ka da annabinka ka ya Allah ka kara mana sa addinin ka da alqur'ani mai girma ya Allah Allah ka samu kari da duniyar nan lafiya ya Allah Allah ka jiro ko ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka yi mana gafarar zulubin mu baki da ya Allah Allah ka saka mana da aljanna Allah ka saka mana da aljanna Allah ka saka mana da aljanna Allah ka kare mu daga jahannama kare mu daga jahannama Allah kare mu daga jahannama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين